بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى آه كرات للتاهن زاد الزوجين في أحاديث السيد الثقلين صلى الله عليه وسلم زام تاشي حديث نوع شاشدة مالتي عن عبد الرحمن بن سعد رضي الله عنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي, رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن سعد yake Allah kare yarda a gare shi yake cewa ya ji da kunnen shi ba labari aka bashi ba ya ji da kunnen shi Abu Sa'id al-Khudri Allah kare yarda a gare shi ma yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna min asharrin nasi inda Allah manzilatan yawmal qiyamati inna lalle min asharrin nasi iya daga cikin mafi sharri a cikin mutane inda Allah a wajen Allah kenan mutumin da ya yi sharri a wajen Allah manzilatan sharri na mai sharri na matsayi kenan matsayin shi matsayi ne mummuna a wajen Allah subhanahu wata'ala kuma a ina yawan kiyamati a gobe kiyama wane ne wannan mutumin mazalla ya ce arrajulu shine mutumin da ko matar da yufdi ilan mar'atihi zai kwararu zuwa ga matar shi wa tufdi ilaihi ita ma matar ta kwararu zuwa ga mijinta sun mayan shuru sirraha sannan sai ya wayi gari ya bi fada ko bakkan shi ko ƙawayenta ya rika ambata sirrin da ya gudana tsakanin shi da matar shi wannan mutumin iya daga cikin mafi sharrin mutane kenan wannan hadisi mai karantar da mu cewa dole mutum ya kiyaye amana da take tsakanin shi da shi da da shi da matar shi yawwa kenan matarka matarka ce mijinki mijinki ne yani ba za ka ɗauki bayanin lasema abin da ke alaka da shinhuda da kai da matarka ka je ka rika faɗawa abakkanka cewa kaza kaza kaza da sauransu haka ita ma mace ba za ta ɗauki bayanin abin da ke gudana tsakaninta da mijinta ba ta je ta rika haɗi wa ƙawayenta komin kusancin da ƙawayen suke da gare ki a cikin rayuwa akwai abubuwan da su hudu ne hamra yani jallayi ne wanda ba tsallaka su wanda mas'ala ce wadda kai ta shafa kawai daga kai sai ita sai ubangijin da ya halicce ku to wani iya da muhimmanci sosai a cikin abin da ya shafi zamantakewa na aure amma ana samun sakin baki game da wasu daga cikin mazaje haka kuma daga cikin matattaki wanda suke lasewa mata a an je wajen biki ta zauna ta yi tabara labari ai kaza kaza kaza zo ki ji keken san me akai kaza kaza wannan haramun ne kuskure ne mai girma Allah kiyaye inna min asharrin nasi lalle iya daga cikin mafi sharrin mutane inda Allah a wajen Allah manzilatan matsayi mutumin da ya kowa mafi sharrin matsayi a wajen Allah gobe kiyama arrajulu shine mutumin da yufdi ila mar'atihi ya kwararu zuwa ga matar shi wa tufdi ilaihi ita ma ta kwararu zuwa gare shi summa yanshuru sirraha sannan kuma ya wayi gari yana bayyana sirrinta ko kuma sirrin shi kenan abin da ya faru tsakanin su الحديث السابع عشر حديث نقوم شابكوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري ألا قارر دا أغريشي كيشيوا منزم الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا أتى أحدكم أهله إذن دينكو يكونتا دا إيالينش أتى يعني جامعة إذن دينكو يكونتا دا إيالينش ثم أراد أن يعود sannan kuma ya so ya sake komawa zuwa ga irin wannan kwanciyar na aure falyatawadda bainahuma wudu'an sai yayi alwalla tsakanin wannan kwanciyar na farko da na biyu da za a yi wudu'an alwalla kan irin alwalla da aka saba ta sallah sai mutum ya je alwalla irin ta sallah an yi so kuma sai sake komawa wannan kuma akwai hikimomi da yawa a cikin haka wanda mun sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan tiku anil anil hawa ko a namiji aka ce ba ce mata ba eh aiwa a wannan kuma ya danganta ai sai an yi ittifaqiyat sai an yi yarjejeniya an haka in zai yi da zaman to yana da mata biyu ko uku a ce kuma zai je wajen su gaba ɗaya cikin dare manzala sallallahu alaihi yana sanya tsakanin su da alwala kenan yana alwala wannan kuma ya danganta da yarjejeniyar da suka yi tsakaninsu kenan ko ita ɗayan ce ko kuma a su da yawan ne kenan ya zamanto dai duk tsakanin kwanciyar nan a zamanto an samu alwala kayan ai na gaba الحديث الثامن عشر حديث نقوم شاتقوس عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة للمتي تقبل في سورة شيطان idan tana zauwa tana gabatowa a cikin sura yanayi na shaidan saboda a wani hadisi mazalla na cewa duk mace in ta gabato istashrafa a shaidan sai shaidan ya zo ya rika kawata ta yana zayyana ta yana kara mata kwalliya da wani wani da sauransu ga maza shine tuqbilu fi surati fi surati shaytanin sannan kuma wa tudbiru fi surati shaytan haka kuma in ta juya baya ma tana juya baya akan sura ta shaidan yani shaidan zai zo ya rika zayyana ta yana kawata ta sai ga tun tana zawwa tana tana huskanto ka kana kallanta kuma in ta wuce ma ta bada baya kuma hallo ba za ka bar kallanta ba dai shi yasa addini ya bada dama kallo nawa kallo daya kallo daya amma ba mai madda ba eh kar kai dogon ja kallon kuskure ne suka ce shi ma kallon kuskure an nazarul fuja'i fa amara ni an asrifa basari haka wani sabi yake cewa ya tambaye manzo Allah akan hukuncin kallon bazata ka daga idan ka sai ga wani abin da ba shi ba to sai ka sai ka kauda ganin ka eh kuma inda ka kauda ma akwai wani abin da shi ma nan sai ka sake kauda ganin ka kuma kamar yadda mariganyi imam Muhammad Kaci Allah ya mushi rahama yake cewa ana cikin wani lokacin da in ka kalli dama su ne in ka kalli hagun su ne in ka kalli gaban ka su ne in ka juya bayan ka su ne ya ce wuri ɗaya saura ka kalli sama kawai gan su rahimahullah su ma ta kallon su bai da fa idza ra'a ahadukum dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanda aka hana namiji ya kalla ita ma mace an hana ta ta kalla yamana to duk da cewa ita mace ita ke ɗauke da kalan halittan da yake ɗauke da fitintinu da yawa wanda kuma kamar da mazalla ya ambata a cikin hadisai da yawa yake cewa ma taraktu ba'di fitnatan adar ala rijal min nisa ban bar wata fitina baya ta wanda tahi cuta wa maza sama da sama da wa saboda sama da mata kenan dole kuma ita ce fitina ta harko a cikin banu isra'ila ita ce fitina ta harko a cikin banu isra'il to da aka iya da kyau kowa ya kiyaye gwargwadon hali shi me yasa aka hana kallon saboda kamar za ka buɗe wa ƙofa kanka wata ƙofa ta fitina imana saboda wannan kallon shi yake kaiwa zuwa ga duk wasu aikata ayyukan da ba daidai ba mata su hutu a cikin yanayin da bai kamata ba na dama shirin da suka yi don a kalle su ne suka hutu ta sa irin kalar rigar da sai an kalle ta ta sa irin jib ko kuma wando ko wane ne wanda dole an kalle ta ta sa irin in ma kanka a saddare ba ganta ba to ta sa wani kuma kalan turaren da daga ta gito waje za ka ga wurin gaba daya tashi da kamshi to irin wannan al'amari shi yasa addini tun daga hwari ma yayi bayani akan cewa kenan kar mace ta zamanto tana kenan shi yasa aka bada umarnin cewa kar ma kar ma mutun ya kalla yawa in kuma wani abu ya zo na kallo kenan mutun ya kokari ya kawar ya kawar da idan shi daga cikin ihsa'iyat din da aka bada kwanan nan wani abin da yake bada tsoro an yi wani zama a nan meri ta da magaram wani sallama ne yawa an yi wani zama zaman da aka yi aka ce kamar da ɗaya daga cikin malamai yake mamu labari cewa an an yi dirasa ce wata ce ta zo ta yi wani dirasa akan wasu yara 'yan sankiyam a ɗaya daga cikin alakwalolin da suke garin nan yanzu a cikin yara 'yan mata sankiyam ha a cikin 'yan mata 400 kusan 300 duka gaba ɗayansu an taɓa yin aikin fasikanci da su a garin nan kuma kwanan da aka zama in ya jima ne zai yi wata guda to fa ma baluka bi katiriyam fa ma baluka bi turwaziyam ma baluka bi sigon ma baluka ma baluka kuma yanayin da aka ɗauko da tsarin da aka ɗauko dama sai an zo nan kuma nan ne ake so a zo dama tunda abubuwa na fasikanci ake karantar da yara a karantar da su fasikanci a nuna musu yadda in ba an yi kaza ba abin da zai iya faruwa wanda mutane ba tsoron Allah suke ba abin da suke tsoro shine wancan wancan abin da za a iya aibanta su da shi wanda kuma shi ma a yau shi yasa manzo Allah yake cewa iya daga cikin alamun tashin kiyama za a rika sauyawa haram a sauya mata suna abu ne haram ne kowa ya sani ko mahaukaci ya san abu kaza haram ne amma sai a sake mashi suna sai a mera shi halal da kunne na naji wata mace tana cewa yo dan an yi dan shege sai ni billahi alazim a saman titi kuma bi sautin ali to kaga idan zaman to an to me yake ka irin waɗannan abubuwan su da waɗannan kallace kallace Allah ruwa mana asiri ita dai mace in ta gabato tana gabato a cikin sura ta shedan kuma haka in ta bada baya tana bada baya a cikin sura ta shedan yani shedan zai zo ya kawata muku ita shi yasa aka ce su zauna a gida in hutawa ya kama dole babu makawa to kuma a lokacin kuma wala tabarrajna tabarrujal jahilatil ula kar ai tabarruji a hutu a cikin suturar da addini ya yarda ita Allah subhanahu wataala ya kare mu fa idza ra'a ahadukum mazalla ta idan dayan ku ya ga imra'atan wata mace fa a'jabatu a cikin irin kallon da na bazata sai kaga wata mace sai ta burge ka mazalla ce falyati ahlahu sai ka je iyalinka kai ka je wa iyalinka me yasa fa'inna zalika ya ruddu mafi nafsihi saboda in ka tafi wajen iyalinka zai kawar maka ko zai mayar maka da duk wani shaidancin da ke cikin zuciyarka saboda ita waccan mace ce ita ma wannan mace ce yawwa ita waccan haram ɗinka ce ita kuma wannan ɗinka ce halal ɗinka ce to wannan kaga zai bayu zuwa ga bayanin da manzon Allah ya sake a farkon a farkon littafin cewa ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj kuma la sai irin lokacin da ake cikin fitina shine wanda daga cikin malamai yake cewa ibn taymiya da ake cewa bai aure ba inda a wannan zamanin ya rayu dole shi sai aure ya mana saboda abubuwa fitintunu ne ga sanan malam kenan maza la kita innal mar'ata lalle mace tuqbilu tana gabatowa fi surati shaytanin a sura ta shaytan wa tudbiru kuma tana bada baya fi surati shaytanin a sura ta shaytan fa idza ra'a ahadukum ra'atan idan ɗayan ku ya ga wata mata fa a'jabatu ta burge shi falyati ahlahu to ka garzaya ka ta gidanka fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi wannan abu zai karo maka da abin da yake cikin zuciyarka na abin da ya shahi sha'awa al hadisu tasi ashar hadisi na goma sha tara an aisha radiyallahu anha qalat عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم yake cewa ma ahadun aghyaru min Allah babu wanda yake Allah kishi an yara abdahu bawa ya ga bawan Allah ya ga bawan shi Allah ya ga bawan shi an yara abdahu Allah ya ga bawan shi au amatahu ko kuma baiwar shi tazni tana yin zina ko yana yin zina ubangiji yana kyamar wannan abin kwarai da gaske babu wanda ya kai Allah kishi akan ubangiji ya ga bawan shi ko baiwar shi tana zina manzala yake cewa ya ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ku al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ku biya wa duniya ku saba ma Allah subhanahu wata'ala ku aikata ayyuka na fasikanci yace law ta'lamuna ma a'lam inda kun san abin da na sani la dhahiktum qalilan da kun yi dariya kadan a duniya ma gaba daya ba magana kaje kai zina ba wala bakaitum kathira kuma da kun yi kuka da yawa kenan wannan abu sanin cewa menene duniya menene rayuwa zai ja hankalinka akan cewa kar ka je ka bata da Allah saboda wani sha'awan da bai wuce mintuttuka yan kadan ba ma ahadun aghyaru min Allah babu wanda yake Allah kishi an yara abdahu akan Allah ya ga bawan shi au amatahu ko baiwar shi ta zini tana yin zina Allah yana kishin haka yana kyamar haka ya ummata muhammadin ya ku al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam law ta'lamuna ma a'lam inda kun san abin na sani da dhahiktum qalilan da kun yi dariya kaɗan a rayuwar ma gaba ɗaya wala bakaitum kasira da kun dukufa akan kuka saboda matsalan da yake tunkarinku hadisi na ashirin wanda za mu tsaya a kan shi malik ce an aisha ta radiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin take cewa tana wanka da ita da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin daga makayi daya saboda tsakanin miji da mata bila hudud ne babu wani iyakan da za a ce banda kaza banda kaza banda kaza babu min ina'in wahidin daga makayi daya tahtalifu aidiyana hannayenmu suna sassabawa hannayenmu suna bi sassabawa fihi ai fil ina'i a cikin wannan makayin nan min aljanabati wanka ne na abin da ya shahi janaba yana za su yi wanka tare babu laihi mutum ya yi wanka tare da matar shi a cikin makayi guda cikin banɗaki guda babu wani lahi akan haka wani hadisi ya zo ɗaya daga cikin mata kai manzala tana cewa har ina ce mishi tsaya in ɗoka yana ce mini tsaya in ɗoka wanda wannan kuma yana ihya'ul mawadda yana ƙara raya so da ƙauna aiwa tsakanin ma'aurata na ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata sai bugun Allah kai mu da gidan lahi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah